da an fara karatu yau da izinin Allah za mu ci gaba da karanta diwanin da muka saba yi duk rana ita yau alhamdulillah yanzu muka dawo daga tafiya dama muna gudu mu zo mu samu karatun saboda wancan lahadin ba mu samu ba amma muke sauri da ya mu zo mu samu alhamdulillah Allah da ya kawo mu kuma mun zo kuma za mu samu karatu so makaranta fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم يا رب بالله وبالصفات قلنا لنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان والتفتنا للعمل وانظر الينا وانصرنا الدين بحقوقنا وحدينا وهب لنا ذرية مباركة تقوى لله بلا مشاركة وجازي عني كل من قد احسن الي من ربي الجزاء الاحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قسم في بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم ما وفاد بالخير لنا وعمنا الحمد لله Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ta kuda ya damu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulan shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu a karo na talatin da hudu yau biyu ga watan biyu da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan zulkida hijira dubu daya da dari hudu da ashirin da tara domin ci gaba da karatu a fassarar jiyayi wanda maulana malam shehu mansur yake yin mana duk mai tambaya ko neman ƙarin bayani yana iya tuntuɓar mai karatun a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akar mukumin lai bismillah
يا سيدي أمد التجال قد بيتي أنت الملاذ فاز الحل في بيتي أنت لما جاء وأنت باب نجاة يا غوث يا نبلغ يا فاطمة الأولياء يا من يمد أشكي إليك أمورا أن تتركني فيها يا شيخ وأنت يا مالك يا مالك رجائك كل البر يتعقب من amma shi baya bukatar kowa kowa ne a kowa a kowa a kowa jalalul ikrami yan uwa muna nan a cikin salatin nan ne ban mamaki wanda wani banki na shi ibrahim ya haifar da shi wajen mustahal muktar ainihin ma'arif wanda muka fara a cikin wasu da rabbin jadali bin lata'if wannan salati yana daga cikin nau'in godiya da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamun mu shiga Allah mun san shi a cikin salatul fati da muka shiga fadar Allah Allah ya nuna mana shi sai muka gane shi kuma a cikin jawharatul kamali shi yasa a farko muna iya cewa sayyidina Muhammad shi ne a salatul fati kenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to amma da muka ga sai muka kasa faɗin sunan shi sai muka daura Allahumma salli wa sallim ala ayyir rahmatir rabbaniyati wal yaqut bi mutahaqqiqat nahayati bima kazil ومن الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرك الأسدي بنزول ونورك اللائي الذي ملأت به كونك الهائل بأمكنة المكان الله التي فتجلى منها حقائق أين المعارف الكوي صراطك التام الأكمل الله بالحق الكون الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المؤلفين صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه فعليه لك فحكم اليوم مسار حقيقة ليش wannan mutum da tana kan kira shi su ya rabu Allah ta'ala ne da ya ɗauko kira ne ya ce wa nurin da aka annan shi ne hatta ya kasantattu almata kawai wata waɗanda ake farar da su kaɗan kaɗan kaɗan ɗaya bayan ɗaya to shi su ya rabu Allah ta ya ce al'adami ban ce Allah ba ne ban ce ɗan Allah ba a ɗan adam ne to da ka da ka kuma sai su gani sai kallon halitta sai ga cewa in ya in ya bar mu a haka wani kuma za su tafi a haka sai su to sai mun hakkin rabbani ne amma to shi wannan al'adami shi ne muka magana wata lahadi muka rubuta abubuwan dan adam har muka sun shi su biyar da Allah ya faɗi cikin jarin ma'ani ya ce fal insani jami'un li jami'il asma'i wa sifati shi dan adam ya tattaro dukkan sunayen Allah da zuwa kare da Allah wata nurin ilahi Allah da wata sururin dan adam daga tsarki tsarkakewar hasken Ubangiji wa Allah ya ji baki al'azimati sannan Allah ya adanta subar wato ya adanta wannan ruhi da subar sa mai girma wal izzati wal kibriya wal qahri da buwa girma qahri فدع رب هذه العظمة في الوجود توضع سريائي روح يبين شكل حدثة بها أما بين الروح أبين زوجي أبين كاراني الشريعة إلا من قهرته التقوى إلا من قهرته التقوى سيقول لك الله تبارك وتعالى إيران جايش من واحد حدثة shi yasa tabarki na bayan Allah to shi ke nan da takama da kariya su zama sanadin agabin shi saboda abin da yake cikin ruhun shi dole ne girman kai dan adam ne girman kai ba saboda dan adam shi ke dauke da kauni duka sai ta girman kai kunna dan adam ce to amma ya hana jin an isa to wannan Allah ne gane isa ta Allah shi to amma idan mutum bai san Allah shi ke wannan jini kan da wannan to amma idan san Allah sai gane inna ma ya murkum wa antum bil amanati ila ala sai gane girman ba na shi bane na Allah to shi ne yake to wannan abin da jini amma wadanda tsoron Allah irin da yake ba sunna ma Allah ya Allah to sannan tare da wannan kajabin da Allah ya adanta ruhin dan adam da shi sabba alaihi mawaqi'a min ahkamil qahariya kana da cikin ayyukan hukunci ba na qahariya wasu abubuwa ta kama da jin kai da jin ya isa ليعرف قدر ما من الأمراض لأن يكونوا مثل الله da masihu da talauci da mutuwa duk da mutum kai da tatsana ana nan na tsawon zazzabi zai kama shi ko kuma ciwon kai ko ciwon ciki za ka ce ba shi bane mai girman kan nan za ka gaisha tsaka kuma wani Allah wani Allah yana ta juyi kuma wannan girman kan biya kan kuma ya koma wurin Allah ne to na ko kuma ya yi sa ko na je faru na bala'i sai koma kuma yana iyo na wayyo Allah na wayyo Allah na to da ya da buwaya na Allah in ma talauci ya rasa yadda zai yi dole kuma wuya in ma kuma mutuwa yace wa ma ko kuma abin da yake fita daga jikinsa na ainihin rago shi ne wari shine bayan gida da fitsari wanda muka yi magana wancan satin da ke cewa duk inda mutum ya kai da girman kai da jin ya isa idan aka ce cikin ya kada gudawa ta kama shi to a lokacin ta zai manta da duk girman da Allah ya ba shi kuma a lokacin neman yadda zai yi to sai su gano ce wannan da zalika ba don waɗannan abubuwa yuhu da talauci da mutuwa da wannan bayan da da kake da da fitsari yace dan adam ladda al'uluhi ya tasara fa nurin ihsai da dan adam ya ce ni ne Allah ba zai boye ba saboda abin da Allah ya sanya a cikin ruhu ya cancanci faɗi haka ne to amma waɗannan abubuwa suke hana shi yin wannan ina ce shi ne Allah bacci ne shi kuma Allah na tafi yin zurfin wala ne in yace shi ne Allah zai ji yunwa shi kuma Allah baya son abinci in yace shi ne Allah zai shi abu shi kuma Allah zai da zai da mata ha kuma rashin lafiya to ana nan ma su ne mutu gaba ɗaya shi kenan ya koma ga Allah to su ne ainihin asirarin da ke cikin ɗan kar ya ɗauka wa ɗan adam haka irin mu al'adu shi ne na wani rubuta muhammadu bashar wale ta kalbashar bal huwa kad yaqutu bayn al hajar yana Allah a ba kuma yana dauke da asiraran Allah tabaraka wa ta'ala shi ne Allah ke hadi shi ne muka ce shi ne ga Allah kuma kan bashari zahirin ne malakoti da badu dalili ko Allah tabaraka wa ta'ala ce لجعلناه رجلا وللبسنا to ta haka ne bayan Allah ka tabbatar cewa sai da asiraran da ke cikin ruhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka hana shi yin wasan kasa da da yin wasan abinci waɗannan su suke tani bayan shakazancen da muke afkawa ciki kuma duk da biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisa ya ta haka ne sai Umar ke rubuta cewa wallahi ya rasulullahi ma akalta wala sharibta wala nakata illa lana wallahi ya ta ajiri ce da baka sha illa dan mu da baka yi ba to wannan shine mun tabbatar da kai ce tabbatar maka da cewa manzo Allah ya shiga cikin jinsin ɗan adam kuma cikin jinsin ɗan adam idan ka lura da abubuwa guda biyu na da kuma zunsa masu wato na zahiri ya amma kuma idan ka lura da ainihin ba ka samu mu'amala wato hakikalin sa can ciki ɗin to za ka sama da ilimi fiye أنه خير خلق الله كلهم har muka ce shi Ibrahim ya wa Imam Al-Bukhari gyara a nan Imam Al-Bukhari ya ce gayar ilimi a cikin sanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi dan adam ne amma kuma shi ne ya halitta Allah baki daya Shehu Abdullahi ya ce to ai Muhammad Abdullahi bai mushabbahin bihi bashar ma ba ma zalika sattu Muhammad shi ne ba حامل الاسم الاعظم الكبير الاكبر المكذوب المسلم غير مشبه به بشر babu wani ɗan adam da yi kama da ma'aikin Allah man rama zalika wanda ya ce yana so ya kama da manzon Allah sabbihi shi ya ce cire da shi soko su su su sha sha sha ta karyawa dosi shi ne sabbihi bisa fa'ilin da sunan fa'ili wannan yasa da shi ne mustafa babu abin da yake kama da al-mustafa abin zabin Allah gai wa ainihi sai dai la ilaha illallah ita kadai ce ke kama da shi ainihin sa shi ne ce Muhammad in baka san abin yabo sama da kasa ba nan ya arihu imam ba wanda ya san annabi gairu ilahi shi dai ubangiji shi يذوق جميع الكون على عند كونه ta Allah ta barka ta tana yin kunci daga daukar nauyin amana ta'arrafa al-haqqu fihi shi yace ubangijin gaskiya ta'arrafa ya sanar da kansa fi cikin Muhammadu Rasulullahi amma kuma ya zama abin mutunta abin jayya sai ya ga dan Abdullahi dan Amina baban zai ba kakan Hassan da Hussein sarki da Ibn Ali mutumin abu jahil da abu lahab haka za su an haife shi a maka ya mutu a madina to wannan yake banyo ka ka hajjatu ikar da za Allah sallallahu alaihi wasallam mutan da sama sirri shi yimmi la yimmi Allah ya gushe ba duk inda yake da kurki yana tare da tsarkai ko shi ko wani abu da kasan kana iya yi a lunar ka ta warware ta Allah za ta warwarewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammad shamsul haqq shi yace ai Muhammad min imamul mu'minin kaji shamsul haqq shine ranar zaki wacce ba ta faduwa wannan ranar tana fada amma ne da lahabu sannan dan falala manzo Allah shine ana min ne da nan wato kalmatu shahadati aina da nazari aina jama'a da ta hazar kai sandararru da ke cikin wannan halitta ta gani muhammadu su ma sun san ko ka zama ibrahim haka ne haka nan bakajen bata min ba da irbin bayan larabawa tana karama a ruhun abu ne sanin da ba kun da hakirin a duk inda ka kai da hankali aka baje maka Muhammadu Rasulullahi to sai hankali ya bace hankali zai iya gane annabi sai dai imani kamar yadda ka sani hankali zai iya raskar Allah ko fahimtar Allah ta warkata la sai dai imani Allah ta warkata la in ka sa hankali to dole kamar jiki ko kamar wuri shi yasa imani shi yake sa amma to shi ke nan ba ka iya gane Allah sun ji imanin kai iya gane Allah muna duk ayoyin da Allah ya rubuta ta'ala zuwa da kanka da su kai imani ne ko ka yadda in ka ce za ka sa hankali kai ne ciki to in ma ka ce Allah yana yin kaza ko kuma yana yin kaza ko yayi kama da kaza shi kuma Allah ne ba ya yi shi ba abin da ya kama da Allah sai ce fama urudul muqtaru ba hakikanin abin zafin Allah annabi Muhammadu illa bi nafsihi sai da kanshi ake sane shi annabi da shi ake sane shi annabi baya sanuwa da wani abu sai tijani da shi ake sane shi baya sanuwa da wani abu sai ibrahim da shi ake sane shi baya sanuwa da wani abu kamar yadda ka sani Allah da Allah ake sane shi عرفت الرب بالرب بلا نقص ولا عيب فذاتي ذاته حق بلا شك ولا ريب to to haka ne sai ka ba ka iya sani shi ko wanda Allah ya sanar ka san shi da shi sai ka zama shi ya zama kai shi ne za mu kace sai in yana numfashi a jikinka sannan za ka iya gane shi to da dan adam ya tara shi ne dalilin da yasa shi ya rubuta kirani al'adami ai asrar jami'ul mawjudat shi ne al'adami wanda ainihin gina halitta ta tattara a bisa asraran dukkan halitta Allah da barka ta'ala ulumiyya wa suliyya halittar da ke sammai da halittar da ke kasai da iya halitta wato halittar da take ba a iya taɓa ta ajita kamar halittar mala'iku kare mala'iku mala'ika miliyan guda ɗaya su shigo nan wurin yanzu ko da shi muna biya ce mala'ika akwai mala'ikan da kwa guda ɗaya ya ɗaukar sai da girma amma sai bincike su na ɗihu ne mala'ikan miliyan guda yanzu biyu amma yanzu mutum dubu ɗari suna iya zama nan sai da kasihi ne bikin mu su ko mutum su na ɗihu to dukkan wannan halitta da halittar da suke da ila da kuma halittar da suke kasira duk suna cikin jikin dan adam zahiraha wa batina halittar da suke a fili da halittar da suke a ɓoye duk akwai a cikin dan adam fasaha islamiyyar arabiyyar samawiyyar abdul sa'ida saboda haka ne dan adam ya zama shine sammai shine kasai shine jiki shine ruhi shine abdu shine sa'idu a idan mutum ya lura da yadda Allah da ya turanta shi ɗebe ta shi ya kyauta ta halitta shi zai gano cewa ɗan adam ba wani abu ne illa rubutun da kuma yayin da yake سبحان البديع الثاني سبحان ما أعظم شأني أنا شيء ده العدم ولا ولا شيء ده العدم باكي إيه تو كما كان العدم بالي بني إلا أمي محمد to annabi shi in ka kalle shi abin da zaka gani subhanal badi asani subhani ma azam sha'ani ana wa hadini man arafani in ka ga annabi ko da shi haka zai dinga gaya maka samu annabi haka take surar dan adam ce subhanal badi asani sarki ya tabbata ga mahalicci wanda yake kera halitta yanda yake so subhani an ya tabbata gare ni ma abin shari ba sha'ani na wayani ta dabbi na girma ana wahabi ni kadai ne da ban arafan da wanda ya gane to abin da yanzu surar za ta rika nuna maka kenan shi ne za ka zuwa yana cewa yanzu kullu shi da hu an sun tadilla ala annahu fa hada ma'ana kudu wannan shi ne ainihin ma'anar rubutun dan adam wani cikin halittar mutum wani shi tarbiyya in mutum ya yi tarbiyya ya kawo abin da zai karanta kenan ya za a kan wani ya ce a yi ma kamar ku ta'ala ya hamsu dan adam gashi gashi shi ne kuma abu to amma idan ku za a gane wani bawa Allah na rabu yana inna zakar bani adam mulkaminin alamai kamar alayhi al'alam bi asli jikin dan adam ya tattara abu da abin da ainihin duniya baki daya da turaren ta tabbata a kansa da Allah ya rahmata ta'ala min khatm yujud Allah ya sai dan adam ya shine kwan malika shine ainihin masa ko zai halitta da gani ko to ko ne dan adam zai halitta Allah tun daga al'arshi kursi lahu qalam har zuwa janna wuta mala'ika aljanna wahayi duwa sahan dabbobi ciyayi itatuwa iska da fasa duk protocol ne na dan adam dan adam shi ne original copy duniyar ne abin da ya gani akwai a jikin dan adam amanni in ka ga dan adam ka ga komai in ka ga wani abu da dan adam ba ka ga ramin halitta shi yasa in ka lura Allah da warka ta'ala in da mutum ne tsaya tara hankalin zaga me yasa in za a yi gankun zamun za a yi mala'ika a saboda dalili su suna da ko dan adam cip cip shi ɗauki amana Allah duka shi ne ya sa ya sa ni ja'ilun fil ardi khalifa to zai da dan adam yake dauke da wannan ya haka bi surati kullu mawjud yana ba da labarin dukkan abin samuwa da surar shi in ka ga dan adam to yana baka labarin mala'iku yana baka labarin aljanna yana baka labarin rawhani yana baka labarin wuta yana baka labarin aljanna yana labarin yana baka labarin sammai da yana baka labarin kasai da yana baka labarin ko yana da dan adam ففيه جزء كثير ونور لئيم a cikin dan adam za ka ga jiki mai kauri kuma akwai haske da ɗini rabin dan adam za ka gan shi a natsa baya motsi rabin da kuma ramin dan adam haƙƙi sabanin sauran halitta yana halittar haƙƙi ne tsaba yana halittar kuma duhu ne tsaba to amma shi ɗan adam yana ɗauke da duhu yana ɗauke da haƙƙi kaga dare da rana ce wani halittar rana ce kawai wani halittar kuma dare ne kawai to amma shi ɗan adam dare da rana ne ba kuɗi a tare da shi وجعله الأنافر الأربعة فما الله تبارك وتعالى أن ينتوش المن بداود أسكن من الأدب واقتل أهله قوة الجلد والدفء والضر والنفي الله يسمي عينه كره توك إلى كره الجاب وذلك الجاب الذي هو لا تنفي لشبع هو لا تنفي وكان تعمل به أمثاليها أما دان أدم زي الجنة أبن زي أمثاليش زي توك إلى أبن زي شوشيش duk Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa dan adam wannan saboda karkar wani kalmar al'adami shi zan ce wannan bayani kana jin yanzu al'adami ne yana koyi da ya yi kudi ya kama kowa kaza kaza kaza to kana jin da abin da kan adam yake dauke da shi to sannan wanda ala kalmar ke taskar asirin ɗan adam ne shi za ce inna Allah la yuhibbu ila diyarikum wa amwalikum walakin yuhibbu ila qulubikum bayan nan wani samun yi tarjuna da zalika Allah ya sanya zuciyar dan adam ta zama fuskar a firinsa sannan isa harshen dan adam ya zama shi ke yin fassara abin da ke cikin zuciyar kuma yasa kamar yadda Allah ya ce ya harina babu da idan rabbi in kana so ka san dan adam kar ka tsaya bincike akan shi ka lura da irin maganganun shi za ka gane shi dan adam irin maganganunsa yanda yake kenan duk maganar da kan tana fitowa bakin dan adam to can cikin sa ma haka yi idan ka ji duniya ta rinjaye fira dan adam to can cikin sa duniya ce ke kaka tutuwa in ka ji lahira ta jira cikin maganar dan adam to can cikin sa ainihin lahira ne ke kaka tutuwa in ka ji Allah ya yi wa cikin maganar dan adam to can ciki Allah ne ka to kuma mun shi Ibrahim ya tsallace ya ce mu tashi daga duniya mu tashi daga naira mu tafi wurin Allah Allah ya yi duniya ya yi naira saboda ka bukatar mu ba a duniya take ba shi ya ce bukatar mu ba ta duniya lahira kuma mun mai mun mika ubangiji ba na bukatar duniya sannan lahira kuma Allah muke nema farfata to sannan bayan harshen ku ya zama shi ke tarbular asirin da ke cikin zuciyarsa wa'ayna idanun dan adam su ne masu gadi kuma su suke mai gadi su suke sa ya hango abin da zai cuce shi ya amfane shi in ya ga abin da zai cuce shi ya gudu in ya ga abin da zai amfane shi jero ya izina wa muku da kayi sannan kullum da su ke fi aiki su ke kame labari da abin da ake su za su je su gaya masa ورجلاه إن يهدى من يتشيه يسميه وإذا وخاف شيئه ألا يكون كم أن هذا مشين على عرشه وقدره كرسيه كرجل أن هذا مشين كرسيه وجانبه شرطه ainihin ka haɗa ɗan adam ta hagu daga dama ita ce gabar da yamma wani ana sannan motsin da ɗan adam yake yi Allah sa motsi shi ne motsin wannan motsin da daga ɗan adam yana yi da su ne da wannan motsin ne rana da wata da taurari ke samun motsawa wa tarkibi ana tarkibi da alamin ilimi ainihin da Allah ijiyaranta ainihin karankar mai halittar ɗan adam yadda daga ginin halittar mala'ikun da ke sama فجعله ذلك أربعة وعشرين فقرة الله تبارك وتعالى يقول ويقول إلى قسم سوى كمر فرقة أبايا تل أدم بدا عشرين له عدد أول رانا عدد أول عشرين له أبايا تل أدم وهو على عدد المنازل sannan Allah da ya sanya gaɓoɓi guda ashirin da takwas a jikin ɗan adam adadin mafaukan wato wato wato wato taurari wa fi jini isna ashara ma'anan ala adadin duni biyar shuru sannan a cikin dan adam akwai waɗansu irin ma'anoni na hanji guda ɗari uku da sittin da shida adadin jirgi da kuma taurari وفي غيره اثنا عشر معنى الله تبارك وتعالى يقول يقول في المعنى معنى جدا cikin dan adam على عدد البرود والشهور أو عدد برد يقومون وتنمي وفي ثلاثة وفي ستة وفي كل إرقا نازلة sannan Allah da barka ta'ala ya sanya guda ɗari uku da sittin da shida wanda ke zartar da su tsirka jini wani ila sake da kai arzika ala adadin ayyamin ayu sannan Allah da barka ta'ala da ce ɗan kuma jiji su ko ba sa motsi su su tsaya su yi shuru adadin kwanukan shekara wannan jijiyo wajen alamun da ke bai kumari Allah ya sanya ainihin tumbinka uwar hanji kenan bai kumari wa kalabin kasaru Allah ya sanya hantar ka ita ce mai rabar abinci ita za ta dinga rarrabawa tana kai ya tsin ta kai tsin ta kai tsin ta kai tsin wajen ana lamu turabi Allah ya sanya ainihin naman dan adam kamar kasa ainihin biya kenan wa sha'aruhu kan nabati ainihin gashin dan adam shine kamar kafiran ne wa uruku ainihin wato gumin dan adam kal anhari shine kamar korabi kenan da yake gani wa jarabi ainihin ginin halittar ɗan adam ma'adi su ne ainihin su ne guda shida guda guda tara lahamin wa damin wa ainihin wa asirin wa makon wa shamun da ainihin nama da jini da kashi da ainihin jijiyoyi da ɓargo da tudu a hali su tafiya da ainihin gashin ɗan adam da ainihin kumban ɗan adam wa na ashara kunsuran to a cikin in ka duba zaka ga ainihin wato ainihin ainihin gini block din da aka yi ginin dan adam da su guda goma sha biyu sab'atun fi ra'as guda bakwai akai aka yi su al'ainan wal uzunan wal munkharan wal fanni idanuwa biyu da kunnuwa biyu da ainihin ramin hanci guda biyu da baki wal baki fil jasadi sannan aka yi sauran kuma a cikin jiki as-sadiyani wal makharjani was surrati aka halicci nonan ka guda biyu aka halicci mafita mafitar bayan gida da mafitar fitsari guda biyu sannan aka yi maka cibiya ita ma guda biyu to idan mutum ya lura da wannan duk zai gane cewa lallai dan adam al'amarinsa bai da dama kamar yadda muka faɗi wancan satin kan dan adam shine sammai bakwai kafafuwan dan adam su ne kasai bakwai farin cikinsa shine aljanna bakin cikinsa shine wuta sannan a cikin ɗan adam akwai ainihin ƙasusuwa guda bakwai su ne adadin kwanakin juma'a sannan goshin ɗan adam shi ne gabas ƙeyarsa ita ce yamma kunnuwansa guda biyu ainihin kudu da arewa ke ainihin inda ɗan adam ya fuskanta nan ake kira rana inda ya ba wa baya nan ake kira dare kirjin ɗan adam shi ne lahul mahfuz ainihin dariyar ɗan adam ita ce tsawa murmushin ɗan adam shi ne ainihin wato walƙiya ke kukansa shine ruwan sama numfashinsa shine iska ramin hancinsa guda biyu ramin farko ke fitar da iska mai zafi rami na biyu ke fitar da iska mai sanyi sannan gashin na adam shine tsire-tsire sannan farin da ke cikin idansa shine ainihin ketowa alfijir sannan bakin da ke cikin idansa shine duhun dare sannan ƙasusuwansa su ne duwatsu ainihin namansa ainihin jininsa shine tekuna ainihin namansa shine ƙasa to idan muke lura da wannan zai ji hatifi yana gaya masa alaysa fi kal arshu wal kursiyyu wal alamul ulwi was suhli dawa'uka fika wala tashkuru wa da'uka fika wa tastankiru wa tas'amu annaka jarmun sajirun wa fika wal alamul akbar to yau za mu shiga sahibul haqqir rabbani in mu ce gane wannan to zai gano al'adami nan ba akwai magana shi tijani ya aje maganganu ne yi gaba ya rabu da mu kawai mai hankali ke ganewa shi kanshi dan adam ko baka ba wai gaba ɗayan dan adam ba zuciyarsa kurum idan ka lura da ita Allah tabaraka taala ya aje asiri babba zuciyar dan adam ita ce ainihin shugaban kasan gwamnatin jikin shi baki da hankalinsa shine mataimakin shugaban kasa to sannan fushi sha'awa haƙuri da sauransu su ne ainihin manyan gwamnati idan baka yi kokari zuciyarka shugaban ƙasa ya haɗa kai sun daidaita da ainihin mataimakin shugaba ba hankali kenan to in Allah ya yarda kuwa kaga sha'awa da fushi za su yi ɓanna cikin gwamnati to in hankali ya rinjaye ya zama abu to shi kenan sai shugaban ƙasa sai ya ɗauko sha'awa ita ce zuciya kenan sai ta ɗauko sha'awa da ainihin fushi sai ta danka a hannun hankali sai ta fito hankali ya kula da su to in koyi kula da su shi kenan komai zai amma idan aka yin adalci aka ce wai a ɗauki hankali a danka wa sha'awa ko a ɗauki hankali a danka wa fushi to shi kenan in Allah da za a yi juyin mulki kuwa to saboda haka haka sha'anin dan adam yake to sannan shehu tijar jalla din ce sahibul haqqir rabbani manzon Allah ke manzon Allah shi ne sahibul haqqir rabbani to haqqu din nan fa suna da ma'anoni da yawa musulunci haƙƙu ne imani ma haƙƙu ne ihsani ma haƙƙu ne annabta haƙƙu ce manzanci haƙƙu ne qur'ani ma haƙƙu ne gaskiya ma haƙƙu ce kudubaniya haƙƙu ce gautiya ma haƙƙu ce katiniya haƙƙu ce katiniya babba ma haƙƙu ce faida haƙƙu ce shari'a ma haƙƙu ce dariƙa ma haƙƙu ce haƙiƙa ma haƙƙu ce Allah ma haƙƙu ne, annabi ma haƙƙu ne, wali haƙƙu ne, abdu ma haƙƙu ne, kai mutuwa ma haƙƙu ne. Awwalu haƙƙu ne, akhiru haƙƙu ne, zahiru haƙƙu ne, ba'inu ma haƙƙu ne, kai dukanmu ma haƙƙu ne. Domin dukkanmu in muka lura ai a ayanu sabita ne, to ayanu sabita ma haƙƙu ce ai. To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ce haƙƙu haƙƙu haƙƙu haƙƙu sai shehu ya ce to wannan haƙƙun sahibul haƙƙin rabbani shi haƙƙun ubangiji baki ɗaya duk wani haƙƙu da ka sani na Allah shehu tijani ne wannan annabi ne wannan haƙƙu ne saboda ne shehu tijani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul haƙƙin rabbani fadin Allah da barka ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وسنن wani bawan Allah yana faɗi na ta mata shi'ita mata ma shi'ita ta tulubu daru laila da gairu dariƙa wa ka'ad dalalu wa mir'atul basira ta kaifa yabdu biha shay'un wa ma hasala siqalu yace kai duk sanda ka nemi gidan laila in dai kana neman laila kana neman gidan laila baka nemi jagora ba don Allah da zaka fice a hanya yace madubin zuciya ya za a yi bayyana maka da abin da kake so alhali a jikin madubin akwai kazanta bai samu wanki ba wannan ishara ce zuwa halara muhammadiyya zaka suna cewa sallim li salma wa sir haythu sarat wa tigir yahul qala wa dur haythu darat ka sallama wa salma ka bi ta duk inda ta bi to manzo Allah ake nufi har ka dauka Salman wata mata ce hadaratul muhammadiyya ake magana sallama halarar manzo Allah ka bi ta duk inda ta ji in Allah da zaka shiri to me yasa yace mata ma shi ita tablubu daru laila bi ghairi dariqiha wa qad dalalu dalili Allah tabaraka taala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ga ya musu ya rasulullah in dai kun ce kuna san Allah to ku bi ni to manufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'abocin gaskiya gaskiya kuma ta Allah wanda babu ƙarya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ƙarya ba ta biyowa ta gaban sunza ko ta yamman sa ko ta kudin sa ko ta arewa ko ta saman sa ko ta kasan annabi ko ta ina gaskiya ce kawai shine dalilin da yasa Allah tabaraka ta'ala ce ma yandiku anil hawa saboda shi gaskiya ce tsaba sannan manzancin manzo Allah gaskiya ne ceton manzo Allah gaskiya ne saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya isa matuƙa a cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake kiran shi ma haqqu idza walawla an tusibahum musibatu bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin Allah ce to falamma ja'ahumul haqqu min indina manzo Allah ce min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa to wannan haƙƙun baya canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har abada ƙarya zai zuwa ta gaban sai ko ta mai ko ta kudin shi ko ta arewa duk inda ka biyo manzo Allah gaskiya zaka ga yasa in ka rike shi kashi in ka rike shi ka bace kur wani bawan Allah yana faɗi na cewa wai هذا الوجود وإن تكفر ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم أنتم حقيقة كل موجود بدا ووجود هذه الكائنات توهم yace wannan samuwar ko da ka ganta da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa na rantsi da samuwar ku da rayuwar ku ba komai ciki sai ku ku ne hakikanin duk wani abu saman ne da bayyana samuwar wannan kaunin da kake gani zaton banza kake kawai kafarabin jiki atin ne ya sabu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wajha Allah to shine sahibul haqqin rabbani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabbatacce wanda yake baya canzawa baya jirkita kuma ƙarya ba ta hawa kan manzo Allah shi manzo Allah shine ishara Allah wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqan sannan shi wannan wa qul ja'a al-haqqu din ma'anan shi al-haqqu ai al-wujudu thabit al-wajib al-haqqani shine wa qul ja'a al-haqqu ka ga musu ainihin gaskiya ta zo shine samuwa tabbatacciya wajiba ta hakika allazi la yatagayyaru wannan da baya jirkita wala yatabaddalu baya canzawa وضحك الباطل أي الوجود البشري الإمكاني القابل للفناء والتغير والزواج شيء وضحك الباطل wato samuwa ta ɗan adam wata ake kasantar da ita wacce take fuskantuwa zuwa karewa kuma take canzawa take gushewa innal batila ai alwujud almumkin cewa wannan samuwar ta mu wata aka kasantar da ita kana zahuka faniyan fil asli la shay'an sabitan tara alaihi alfana'u ففنا بل الفاني فاني في الأزل والباقي باقي لم يزل ودعك قرري ne dama tun asalin samuwar wato wato wannan samuwa da muke gani ba abu ne wanda yake tabbatacce abu ne wanda yake karewa tana iya bujiro masa zai kare kuma dama kararre kararre ne tun azal wanzaje kuma wanzaje ne baya gushewa wa inna ma tajamna bika wa humin fasidin ba'in ba kushi ba abin da yasa kai muka hajjabu da wannan samuwa da muke gani kamar tabbatacciya ce yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaye mana hijabi ya tabbatar mana da gaskiya gaskiya ce karya kuma karya ce shine wani mawaki ya ce innamal kaunu khayalun wa huwa haqqun fil haqiqa wallazi yafhamu hadha hadha asraru tariqa yace ku sani cewa kaunu wannan halittar da kuke gani khayalu kawai wani abu ne kake ganin shi kamar drawing ne kawai zane ne hayali ne bai da tabbas bai ba in ka sha ba shi ba za ka ji shi ba wa huwa haqqun amma kuma gaskiya ne fil haqiqa a haqiqa wallazi yafamu hada wanda ya gano ma'anin abin da muke yi to hada asraru tariqa ya tattaro asirin tariqa ya ta zuce shi to shine nan isharar da shi gani ke cewa manzo Allah shine sahibul haqqin rabbani shine dalili fadin Allah lakinallahu yashhadu bima anzala ilayka أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا دلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يتي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم صاحب الحق الرباني fa'alun wa khairan lakum to anan zaka gano al-abdu haqqu war rabbu haqqu ya laita shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fal abdu maitun wa in qulta rabbun anna yukallaf abdu gaskiya ne haqqu ma gaskiya ne ya kai can wannan waƙatawa wane ne abin wa takalifi tsakanin haqqu da khalqu da abdu da rabbu wa za a yi wa takalifi in qulta abdun fal abdu maitu in kace ba za a yi taklif to bawa fa matacce wa in qulta rabbun in ko kace ubangiji ne Allah ya kalla waye isa yau Allah taklif wala tanzur ila al haqq wa ta'ridi an al khalq wala tanzur ila al khalq wa tafsiru wal haqq karka kuskura ka dubi ubangiji tabaraka wa ta'ala ka tsaraita shi gargaran halitta karka dubi Allah ka raba shi da halittar shi sannan karka kuskura ka dubi halitta Allah ka tifatar da shi wani ubangijin karka dubi Allah ka raba shi da halittar shi karka dubi halitta Allah ka tifatar da su wani mahalicin su ba karka yaka in ka yaka ka bace shine muka ce haqqu mutuwa ma haqqu ce Allah tabaraka ta'ala yana faɗi yana cewa innaka mayyito menene ma'anar innaka mayyito ai innaka mayyitun a matsayinka na lamu tajal mayyitun ay halikun fanin fi zati Allah tabaraka wa ta'ala bi dalil kulli shay'in halikun illa wajha wa wa innahum mayyitun la mutajalliyat kuma ay halikuna ma'dumun bi zawatin fanuna fika bi annaka min nuri wa hum min nurika kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram to akan wannan ne wani bawan Allah yake falan yabqa illa al haqqu لم يبق كائن فما ثم موصول وما ثم بائن إذا جاء برهان الحديث فما أراد عيني إلا عينه إذ أعين yace babu abin da yi saura in ka lura da wannan bayani sai Allah kawai sai haƙƙi in ka lura da wannan maganar sahibul haƙƙi to za ka gano babu sahibu din sai dai haƙƙi lam yabqa bi saura ba kayin wani samanne amma sanna mawsulun wa ma san ba'in babu wani abu wato da isa da Allah babu wani abu kuma da ya rabu da Allah to da wannan ne hujja ta hadisi ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sanda naga Allah ban ga Allah ba sai da idan Allah ba da ido na na ganshi ba da shi na ganshi to wannan daga cikin ma'anonin sahibul haqqin rabbani kenan ba to kuma Allah yana faɗi cewa faman azlamu mimman kazzaba ala Allah wa kazzaba bis sidqi izza'ahu annabi kenan sahibul haqqin rabbani kenan wallazi ja'a bis sidqi shine haqqu din وصدق به أولئك هم المتقون a jawahir ma'ani shi wuce gane ce alhaƙin rabbani wannan haƙƙoɗin na ubangiji da muke magana huwa ma qarrarahu subhanahu wata'ala shine abin da subhanahu wata'ala ya tabbatar fi shari'atin da zai hakama biyu a cikin shari'ar da ya hukunta da shi ala khalqi a bisa halittarsa amran wa nahyan umarni da hani wa kaifiyatan da kaifiya wa ibtida'an da farawa wa gayatan da karshe huwa sahibu manzo Allah shine ma'abocin wannan shari'a din tabbatacciya al-muqarrar ruhu shine abin tabbatarwa da shi wallahi ne hani anu gabarin sa wal munfiz lahu shi ke tabbatar da shi wani masanin Allah ya ce al-haq ta'ala munazzahun an al-ayn wal jahd wal kayy wal madda was suratu ma zalika la yakhlunu wa aynun wala makanu wala kammun wala kayhun wala jismun wala jawharun wala ardu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka gabarin a ce a ina yake ko kuma ya yake ko kuma ya tura shi amma kuma tare da wannan da aina yaya da wuri da kaihiya da gwargwado da jiki da jawhari da arabi ba shi ɗaya ba su rabu da Allah ba su kuma saboda Allah da barko da da lutufinsa ya kasance ya yi fana'in komai da komai ya tabbatar da samuwarsa saboda haskensa zahiri ne cikin kowane abu da idlakinsa da kewaye wadda ya yi wa dukkan wani abin da kake iya ganin shi da abin da baka iya ganin shi duk wanda bai ga wannan ba bai shaida wannan ba to ainihin idansa ba a makance kuma za an hana masa mushahadar ainihin wato ganin istila'i na ubangiji tabaraka ta'ala cikin halittar shi ne ya huwa al-haqqul muhid bi kulli shay huwa ar-rahmanu dhul arshil majid huwa an-nurul mubin bi ghayri shakkin huwa ar-rabbul muhajjamu fil ajidi هو المشهود في الأشياء يبدو فيخفيه الشهود عن الشهيد هو العين الإيان لكل غيب هو المقصود فيه البيت الكفيل صاحب الحج الرباني هذا الشيء واجب والجواهر إذا إن للحج تعالى مرتبتين الله تبارك وتعالى مرتبه يقول مرتبته علية هو علي هذه ولا ذاته ومرتبة ينزل من هذه قبول عباده Allah yana da martabobi guda biyu martaba farko martaba ce madaukakiya wato ainihin daukakar zatin ta tabbata akan wannan martaba martaba ta biyu kuma yakan yi tanazzuli domin karban ibadar halittarsa to ba a iya sanin Allah tabaraka wa ta'ala halitta Allah ba ka iya sanin Allah cikin wannan martabar ta farko da muka yi magana Allah shi ke sanin kansa da kansa a nan domin Allah bai kallaba halitta sababai su gano shi ta yanda yake har abada ku da Allah tabaraka ta'ala ya kallaba musu gano shi yanda yake to da sun kewaye shi kamar yanda yake kewaye kansa da kansa to wannan ko ba zai taba yiwa ba a ce ilimin bawa da ilimin Allah sun yi daidai zai yiwa to sahibul haqqir rabbani shine ma'abocin addini ma'anan sahibul haqqir rabbani ai sahibul dinil mansubu ila rabbi tabaraka wa ta'ala ma'abocin addinin da ake danganta zuwa ga Allah inna dina inda Allahi islam shi ne sahibul haƙƙin rabbani shi ne in ka lura ga ayoyi ba sai mun fassara su ba kowa ya je tabakkuri a kansu Allah tabaraka ta'ala ya faɗi inna arsalnaka bil haqq bashiran wa nadhira a wani wuri ce wa huwa al haqq musaddiqan lima ma'ahu a wani wuri ce hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al haqq wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al haqq فلما جاءهم الحق من عندنا قد جاءكم الحق من ربكم والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد منين ولن وهو الحق صاحب الحق الرباني ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الله هو الحق تكاذبكم ذلك بأن الله هو الحق صاحب الحق الرباني فتعالى الله الملك الحق ويعلمون أن الله هو الحق فالحق والحق أقول حتى يتبين لهم أنه الحق ويعلمون أنها الحق akan sha'anin mutuwa da muka faɗi din waja'at sakaratul maut bil haqq wa ya'lamuna anna al haqq Allahu allazi anzala al kitaba bil haqq ذلك اليوم الحق نزل عليك الكتاب بالحق يتلوها عليك بالحق قد جاءكم الرسول بالحق أما جاءك من الحق لا تقلوا في دينكم غير الحق لما عرفوا من الحق ولو ترى إذ وجهوا على ربهم أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا هذه ثم بعد أمس a wani wuri ce fa zalikum Allah rabbukum al-haq fa ma za ba adal haqqi illa dalal da zai biyo bayan a rike wani ba annabi ba dalal hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqqi qul Allah yahdi lil haqq wardu ila Allah mawlahum al-haqq yujadilunaka bil haqqi ba'da ma tabayyana ولا يدينون دين الحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن الظن لا يغني من الحق شيئا له دعوة الحق وآتيناك بالحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل هنالك الولاية لله الحق كتاب ينطق بالحق shine masala an zaka ji muna magana da kitab manzo Allah shine kitabul lahi nadi alqur'ani shine kitabul lahi salih to wannan shine fadin Allah kitabun yantiqu bil haqq صاحب الحج الرباني يعني محمد رسول الله بل جاء بالحج وأكثرهم للحج كارهون بلتيناهم بالحق إنك على الحج المبين إلا من شهد بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ينطق عليكم بالحق يهدي إلى الحق وتواصوا بالحق فلأكثرهم لا يعلمون الحق أمامهم من الله والله يقول الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد يا تون عزيز يكينا يا فسقون يا فسق ما بك غاني ودي كا غانو بك غاني بكما كتل جدو البرك الأبطئي بمزون الأربعي albarkin afkai bi wuzunil arba'i shau tijar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya gama gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul haqqin rabbani manzo Allah shau tijar shau tijar ke albarkin afkai sannan annabi shine walkiyan nan madaukakiyar walkiya ne walkawa bi wuzunil arba'i wadda take zuwa da gizagizai na ribobi manzo Allah shine walkiyar da idan ya walka sai an yi ruwa dole amma wannan walkiyar ba dole ba za a yi walkiya sau nawa ba a yi ruwa ba amma banda walkiyar annabi in annabi yi warkiya to dole a yi ruwan idammai ko ma'arifa ko wani abu sai ya zo in dai annabi ya bayyana to na fita wani abu zai zo amma warkiya ta kan bayyana ba komai ko tsoro za ka ana warkiya sai ka tashi kashi rufe shago ka koma gida kuma ka rana ta fito ruwa ya ki zuwa to amma ban da annabi to tijani ce to wannan warkiyar bi muzunil arba'i tana tare da zaki sai na ribobi يعني لما كان البرق ملازما لمزون الأمدار manufa lokacin da ainihin warkiya ta kasance a bar hadawa ne da gizagizai na ruwan sama istiqira huna lin sibajin rahmatul ilahiyyati ala al-khaliq sai aka aru warkiyar anan saboda ainihin zuban ruwan saman rahman ubangiji bisa halitta wasu ira aidan aka ari kuma ismul barki sunan walkiya lil haqiqatul muhammadiyya ainihin walkiya ba wani abu ne haqiqa muhammadiyya in ba manta yana yi shekara biyu mun taɓa fassara a farkon badana wal baraki har wani wata gida ko yau ban ta bane cewa ya ji an fassara a farkon amma mu mun zo mun ce ai a farkon wai wani mala'ika ne a farkon bada shin hakikatul muhammadiyya ce bada ta bayyana na wal maradi nan ga hakikan nafsu da kalbu da asar da ruhu da sirru shi malam shi ibrahim wurin da yayi wahalar rizka inda abu yanzu mai basani ke wani gudu littafin ma'ari ɗaliban lil wuqufi ala ayn haqiqatil muhammadiyyati fa iza bayni wa bayna alfu hijabi min nur law da nawtu min al-hijabi al-awwali la ahtaratu kama ta tarku shi'ar fi iza ulqit fi nar ita ce shi ibrahim ke cewa shi ita ce ta bayyana almaraji da yawa ana dauka wai gidan da bi ne ya wuce gidan ta jin zuciyata ta nafsu da kalbu da akalu da ruhu su ake magana an batar da kai kai kudu an yi gabas sai za shi ibrahim ke ta magana mu ba ta fita sai wanda isha madadin jikin mu wanda bai sha madadin jikin mu ba za ni gabas ya kudu ko ya arewa to yan wane shine barko shine walkiya lil haqiqati muhammadiyya li mulazamati halaha saboda mulazama wato wato ainihin dawwamar da take da shi na mu'amala da ruwan sama duk inda ga walkiya to ana sa ruwan sama ba kuma shi yasa aka sa saboda walƙiyar nan tana ta ainihin hakika muhammadiyya ko da yaushe wa muzunul arba'i hiya rahmatul fa'idati ainihin gizagizai na ribobin nan da shi gani faɗi a nan shine ainihin ribobi wato rahman ubangiji mai kwararowa min hadratul haqqi ala khalqi daga halar ubangiji bisa kan halittarsa wala ne huna huyudul ilmi wal ma'arif wal asrar wat tajalliyat wal anwar wa daqaiqul hikam su ake nufi ana nufin kwarare na ilimi da ma'arifa da asraru da tajalliyatu da anwaru da taqaiqu na ainihin hikimomin ubangiji su ne ainihin muzunul arba'i gizagizai na ribobi shi sa muka ce duk mutumin da ya bashin wazifa ɗaya ya yi asara saboda waɗannan abubuwan annabi in ya zo ya sauke su samu yaban mu wallahi sai sa mutum ya karɓi jarida zai zuwa wazifa asararre ne kawai wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma abocin kyauta ne ala dawa fasidul kaff mun'iman to idan annabi ya zo baya tashi sai ya yi kyauta waɗanda duk suke wurin ya ba kuma idan annabi ya baka in ya zo gobe abinda zai baka daban da abinda ya baka biya in zaka shekarar dubu a ɗari ka kullum kyautar da annabi ya ma ba ita zai ma ba gobe to saboda haka shi ke ɗauke da wannan muzunul arba'i kenan almali'at to sannan wa ma la yantahi ila sahili wa gayati min alminai wal mawahi wa safail ahwal wa sifat alqudsiyati almunsibati ala qulubi alarifin wal aqdaj to shine wannan har da abin da yake karewa zuwa karshen sa da gayarsa na ainihin kyauta da baiwar ubangiji tabaraka ta'ala tsarkakan halaye da sofi tsarkaka wanda ke kwararowa a zuciyar masana Allah da gurbaci saboda haka ina gani za mu amma da a cikin nan za mu bari sai mun zo insha Allah sannan sai mu tashi
ساري ونوره وفيد مدرار فهب لنا العلوم والمعارف وأعطنا المرام والعوارف يا ربنا وفي عبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جمع لا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد تماتي بنوره وعلمه تماتي يا ربنا بداية عبد الهاوي ومن بسره إليه آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الطير يا ربنا بسيد سكرجي ومن بلاد فيدي لئن لنا الحديد والجبال فإذنا الجنون والكبال وافتح لنا الكنوز والعيون وامسي بنا الأدران والغيون يا ربنا بشيخنا الخليل غوث الورى ونوره الجميل فأبدل المراد يا رحيم وليلنا الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه النجبي
na kaula Allah ya saka da alkhairi kowa ya ce Allah ya saka da alkhairi kowa ya ce na kaula Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya bar mana kai kana daga cikin abin da Shehu Ibrahim ya gaya mana wa marratan ukhra tarawna ajaba min faid zal khatm imam nujaba to Shehu ya gaya mana wannan maganar Shehu Ibrahim ne maganar shehu kuma dole ne a ganta kamar yadda aka gani rana haka ne yawa alhamdulillah mun gode wa Allah kar Allah ya yanke mana madadi mai ta karban madadi daga maulon mutum ibrahim ko da yau saboda mu dinga karban abubuwansa mu dinga karban fainansa mu dinga karban duk abin da ya bamu mu dinga karba kuma mu dinga sha kuma mu dinga dauka alhamdulillah Allah kar Allah ya yanke mana madadi kar Allah ya yanke mana madadi kar Allah ya yanke soyayyar mu ko ya rage soyayyar mu ko da da kwaya zarra ne Allah ya sa ko da yaushe zu soyayyar mu gare shi ta karuwa wallahi tallahi kullum in soyayyar mu ga Shehu Ibrahim yana karuwa kullum za mu dinga ganin karuwan madadi da karuwan arziki da karuwan faida da karuwan alkhairai da karuwan kowane irin abu na alkhairi duniya da lahira amma wallahi in maga soyayyar mu ta Shehu Ibrahim ya rage ka ko da kadan to za mu ga mu ma toyewa a kan mu za mu za mu dinga gani saboda haka mu ta kokari mu ta kokari kullum ya zama nan ba mu da wani wanda yake muna san shi kamar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya tabbatar da zuga dukan mu Allah kuma ya kara mana sansa ya raya mu cikin sansa ya kashe mu cikin sansa Allah kuma ya tashe mu tare da shi cikin soyayyarsa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har ya ina roko jama'a wannan decision nan da muke tare da shi kun gan shi dai wajen sati nawa ba ma tare da shi yana kwance da Allah bai masa addu'a albarkar shi Ibrahim albarkan wannan diwani mai albarka Allah ya baka Allah ya baki lafiya yau ce wancan juma'a to yanzu ma wannan malam tanko kaula mun masa addu'a Allah ya baki lafiya mu karanta masa fatiha da wasini so kuma wannan dan uwa kuma wanda shi ma har yau muna karatu tare da shi Allah ya dauki ransa bisa ga hanyar sanar sanadi hadarin mota shi ma mun masa addu'a Allah ya jaddada mishi rahma Allah ya sada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta ma shi malam tanko من كلمة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أقمنا ما نريدنا من أمور الدنيا والدين وفقنا إليه المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تعرف فاتحة وصلاة الفاتحة.